إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر هتورمو مركز أهل السنة والجماعة وندك ينقول كركدا أبن الندى مغرم جمهورية النجر يومنا لاربا 25 ga wata na sha'aban hijira shekara biyar wanda ya dace da shida ga wata na biyu da wata na uku shida ga wata na uku dubu biyu da ishirin da hudu ina ga za mu tashi babu sidiki ne ku? babu sidiki babe kenan insha Allah yau za mu yi darasi na goma sha uku cikin littafin riyadu salihin na imam nawawi darasi na goma sha uku insha Allah za mu tashi babu sidik babe mai bayani akan gaskiya wadin gaskiya ko yin gaskiya kamar da yadda tun warkon shi hudu littafi ya bayani zai bude dukkan wani babe da ayoyi da yake da su na wannan babe to kan yabiyo baya da hadisai kan wannan babe kan wannan mas'ala nan sai ce qala Allah ta'ala eh kahinan Ibrahim na ka tambaye ka zama da na neman ma'anar ayar ya yi wallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun tambayar wannan aya ta tambayar ta biyo bayan wai an ji da ya kira masu imani ya yi wallazina amanu ya kuma masu imani kutiba alaikum siyam an farta muku azumi sai ta yi kama kutiba alal ladina in qablikum kamar yadda aka wajabata wannan azumi ga al'ummomi kalinku to wannan maganar azumin al'ummomi kalinmu shi ne tambaye tabbas mu dai abinda za mu doka a nan allah ya gaya mana azumi farilla ne yadda aka wajabta mana azumin wata ramadan haka Allah ya dora ma al'ummomin farko cewa yaya ne kaifiyar azuminsu ba mu shi a cikin ƙur'ani ko suna ingantarka kuma kai ma ba ruwanka da shi na ruwan azuminsu suna na wata bace na ruwan azuminsu Allah ya shiga mun shiga shiga shiga shiga shiga azuminsu ba ruwanka da shiga azuminsu kuma ana baka labari sun wani azumin ba mu muka hara ba shi ne kuran lashe da mu sai fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya kaga nan Allah masu imani ya kira na musu umarnin jin tsoron Allah kenan bin dokokin Allah ya ce wa kunu ma'as sadiqi ku zamanto tare da masu gaskiya haka ne wasu bayi ne na Allah na kwarai wanda Allah ke ma kai mai imani ka zama to tare da su Allah sama Allah masu gaskiya ya kawo fatar Allah subhanahu wata'ala wasadiqina wasadiqat inda ya jero halaye siffa na masu imani wanda ya masa alƙawarin gidan aljanna akwai masu gaskiya maza da masu gaskiya mata cikin wannan layin yan aljanna Allah samu alamu su kuma yake cewa law sadaqullaha lakana khairan lahum inda za su ma zaman haukai inda za su ma Allah gaskiya gaskiyar imani magana ta gaskiya su wani gaskiyar magana kinin gaskiya da ya zama to alkhairi gare su kinin rashin gaskiya ta musu damuci a bayyana da sabanin dakika wanda su ne ayoyi da ya kawo a takaice masu magana akan muhimmancin gaskiya sai ya ce wa ammal ahadis amma hadisai da suka yi magana akan gaskiya ya ce an ibn mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه wannan ruwaya ta ibn mas'ud radiyallahu anhu yana bada labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sidqa yahdi ila al-birr lalle gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga aikin kwarai da Allah ke so ne shi ne al-birr aikin da Allah aikin kwarai wanda Allah ke so shi ne mahimmancin gaskiya inda kana gaskiya to za ka samu damar zuwa ga aiki na kwarai ya ce wa inna albirra shi kuma albirra aiki na kwarai ya haɗi ilal janna yana kai mutum shiga gidan aljanna maganar gaskiya ke ya ce amma wa inna rajula ya ce kaga lalle ita idan mutum lalle mutum la yasduqu zai rinka yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan hal a rubuta shi a wajen Allah matsayin siddiq wanda daraja ta farko bayan imani siddiq Abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda cikin sahabbai ya samu shahara akan wannan suna na siddiq an shiga halin wasu ma sun yi rida akan isra'i da miraji da manzana sama ya yi daga makka zuwa madina a cikin wannan dare an zo an kawo labarin ganin aiki da rashin imani da aiki da hankali ɗabi'a sai suka ga yaya za a yanzu a nafi ƙwarin muhammadu ya zo da magana sabuwa ful wadda hankali ma ba zai karɓa ba sai suka samu abin yawo da masu gajeren hankali kun jiwa abin da yake gaya muku yau da gobe ga shi da yau har abin da ya ambata kowa ya san dai tsawon tahiyar sham tahiyar wata guda zuwa dawa wata amma ya ce wai ya je ya dawo a cikin dare guda wani abin sun yi wasa da hankalin ya ku bayi su da eh gaskiya ba ke da sauran abin ma haka ne ba gaskiya wa an samu wasu sun musulunta ma suka yi rida kan wani abu da raunin imani a lokacin nan suka yi zuwa abu siddiq to abubakar kayuwa mutumin naka yau ya zo da wata sabuwa kamar kenan shi ne ya da shi to kayuwa yau da wata sabuwa ya kawo lokacin sun samu labarin ma shi abubakar bai da labarin ma na israeli labarin ma bai kai gare shi ba amma su labarin ya kai kansu a sun hada yawo da shi da sa shi ba a cikin labarin amma abu ka bai labarin da suka ce kayi mutumin naka sabuwa da ce menene ya gaya mu ai kaji kayi wai cikin daren jiya a daren jiya ya je sham ya je batul muqaddis ya dawo ya kwan a gidan shi ya ce ya gaya muku inda ya gaya muku haka tabbata gaskiya ne shekar da na samu sunan siddiq a takaice dai kenan kalma ce tana cikin daraja kololuwa zama siddiq to nan kenan ana so a gama kenan mai fadala ta yin gaskiya Allah zai maka daraja mai suna siddiq a wajen shi inda kana gaskiya wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta illa cikin sai musulmi lafazi da ya kawo nan da ya ce wa inna rajula la yasduq can lafazin ya ce wa yataharru sidqa in dai mutum yana ce ita mazalar rajulu yasduq wa yataharru sidqa ita hatta yuktaba inda Allah sidqa mutaka mu zai zan mutum ba zai gushe ba in dai yana gaskiya kuma kana neman kullun yin gaskiyar gaskiya kake kana da mutunta a kullum to za a rubuta maka wannan daraja a wajen Allah kalmar siddiq Allah sama alamu yanzu da mun ji nan fadala ta gaskiya yin gaskiya yana ba bawa damar yin ayyuka na kwarai wanda Allah ke su magana ke in dai kana gaskiya tayan kana tana hana ka shiga layin mutanen banza kana samun muwafaka ta sadiq zuwa ga hanya ta kware aikin da Allah yake so kuma kai wannan aikin kuma Allah ya baka gidan aljanna yace wa inna lakadiba amma ita ƙarya yahdi ila al-fujur makaryaci yin ƙarya yana kai mutum zama fajici makaryaci zai zama to mutumin banza ne tana bude ma ƙofar shiga halin fasikai mutanen banza inda ta matarci ne to kowa a buɗe ta shiga layin lalatattun mutane shi ne hadarin ƙarya a samu yin makarci ba mutum jiki bane kuwa inda makarci ba a samu mutumin ƙwarai da ƙwarai ƙarya in kuwa mutum makarci ba ta aka sami layin shi ya cikin layin fajere mutanen banza ya ce wa inna da fujura shi kuma fajirci ya haɗi ilan na yana kai mutum gidan wuta lakiyar sai ce wa innan rajula la ya kazi bu hatta yi ku taɓa inda la ya kaza ba shi ko mutum yana yin ƙarya yana ƙarya wata wata wata musulun ya ce ma zalla rajulu ya kazi wa ya taharwar kazi ba da fasu musulun mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya kullum neman ƙarya har za a rubuta shi a layi na maƙaryata in wannan yana tsoratar da mu da masu mai da ƙarya sana'a ko ƙarya abin wasa yanwa a musulunci babu wasan ƙarya a yi ƙarya don a yi dariya ruwa ta inganta nasarar iya cewa allazi haddasa nasu fadar lodin bihin nasu ta wayoyin mafi haddasa nasu azaba ta tabbata ga wanda zai wa mutane magana lodin mana ya musu ƙarya don su yi dariya annabi ce wailun lahu wailun lahu azaba ta tabbata ga wanda zai yi ƙarya don a yi dariya babu wasan ƙarya masu wannan abin su tuba ga Allah wannan iya cikin gyara da ya kamata kullum mutum da yake yaƙi da sunna yake neman samun mawaka da sunna wata al'ada ta shigo cikinmu wadda ba tamu ba za ka ga wajen makarantu an zo sauka ko buɗe makaranta ko abin ɗalibai namu hatta na suna za a tayar wasan kwaikwayo a makaranta a gaban malamai kuwa na tafiye su za su suke take za a suke za a yi ɗan wasa wani suke wani shi zan kama samun wasa kuma mai sunan shi za a zo ka gani irin wancan tiyatar za a yi karya wani lokaci na je nuna yaron hankalin ruwa ta karya wallahi irin da ake fito kaga wannan cewa malamin kaga wannan matsala ce muna tsira suna kuma an sa wurin tarbiyya an sa tarbiyyar da yara da halitta musu ƙarya cikin wasa ƙarya ƙarya ce ko a ina ƙarya ƙarya ce ko a makaranta ko a wasan kwaikwayo ba ƙarya halitta ba ta halitta haka mu guje ma ƙarya ko cikin wasa kuma wannan yaran san a gaya musu a musu abin da yake an bi da mu haihu yi to ku yi gaskiya ko ko koya ma yaran ƙarya a makaranta dole a gyara dan ana yi gaskiya magana kun ba ke kurum ya azu shi ko sai ƙarya kurum maza da mata suna dariya kowa kuna dariya malamai suna dariya yara suna dariya gaskiya abin sa abin sa bai kyau ba da gaskiya ba da kuma akwai bashi da ba da gaskiya balle a cikin wannan tarbiyyar tsananiya Allah shi da mu kenan yace wa innal fujura yahdi ila nar fajirci yana kai mutane zuwa ga wuta kenan aikin shiga wuta inda mutum yana ƙarya za ta kai shi zama mutumin manza iya saɓan Allah aikin da Allah bai so ko zaɓen Allah iya kai ka mutum da gidan wuta sai ce maka wa innar rajula lalle mutum da ya kazi da ya kan yi ƙarya wata ruwa ta musulun wa ya taharar kaziba zai rika neman yin ƙarya duk mai wasan ƙarya ga neman ƙarya ke mai daɗi da dariya duk masu wasan ƙarya neman suke su ƙarya wanzu a sa a yi dariya a ji daɗi so da yawa kan yi wasu marasa imani kahurai kahuri bai shi da nutsuwa bai da rahatar kalm bai da hutun zuciya kullum neman shi yake kuma a shirme su a wajen turawa marasa imani za a shirya ta kullum suna wasa kullum iri ba za ka ce wannan gani komediyan nan mai abin dariya wai a naki ana neman sa'ada ne a samu ɗancin daɗi wanda ba a samu haɓada duk da sai ga wasa ya wuce yawa za a samu na sana abu da abin da za a samu a ta dariya na shan ana ana holewa wani komediyan ne wasan dariya ya kowa da shi to wai neman sa'ada ne ake to kai musulmi za ka shi ƙur'ani a ƙiƙanin gaskiya ka ji ƙur'ani ka shekaba kai azkar za ka nutsuwa alazin shi da ta tattalin da kuluba da shi to su ne a nan suke neman nutsuwa ita na neman nutsuwa an bata Allah ka kai nan ka kuliya su ya ce mutum ya kai yi ƙarya iya neman ƙarya hatta yi kutaba inda Allah ya kazzaba za a rubuta shi a wajen Allah wani makarici tun ta gani makarici kazzaba ƙarya ko a makarici Allah kiyar mutafakon alai bukhari muslim sun kawo na ruwa سي حديثي نقبة عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي abin da yake wannan ruwaya ta Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ma qala jikar Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yace hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye a wajen manzon sallallahu alaihi wasallam me yake kiyaye na kiyaye wasu kalmomi yana cewa da'a ma ribu ka bar abin da yake ma kardar abin da kana kokontar akwai zini ko ba zini daidai ne ba daidai bane ba haram ne halaka ne ba ka da tabbas to ka bar shi ila ma la yuribu kai aiki kaje kai abin da babu shakka kan shi wani ya baka duk abin da kake shakka ana kokonto haram ne halaka ne kuran ka bar shi ka huta kura iya cikin alaka magana shubha eh alala la bainu haram bainu bainu umur mustabihat Allah ya nabi tuko alaka bainu haram abaini akwai wani abu da yake da shubha wannan yake sa malamai a kan wannan ƙa'ida suke hata aiki ibada ni misali a ce mutum idan ya zo raka a uku kai ko biyu ka tabbatar da kayi ka uku ce ka ce ka wadda biyu ka tabbatar da kayi ita kashi wannan ne ne e kayi karatu ko ba kai ba kwarin ka ture shakka kayan arwanda ka tabbatar da kayan arwanda a nan me zo ba ka shakka ka ba ka shakka barka هكذا كتبت انا ما اعرف كان شك توزتي بكي يقولوا tunda baka shakka ce sallah baka tabbata ba amma na ya tusa shin na rola ba ta ko ban yi ba ko baka yi ba eh akai ta bakuru ka tabbata da tusa ka tawuro ne abin da kake da akwai Allah ka yi gurdo gaba na abu min Allah gaba to wannan shine hakikanin magana shakka ne a tuta kai yaki da yakinin ka na wallaka da kai duk nan suke abin da abin da kake na abin kokonto ka bar kokonton ka yake da ki sai duk da matsala kan fiƙi malike su suna kado ne shakka tun hadasi ya ce babu alwala wannan ya saba ka hadisi ingantattu da cewa mu da ka shakka alwala wata wuri ba haka bane ba sai dai baka san abin da kai bane to dai yace kenan da ma yaribu ila ma la yaribu kamar abin da yake ma tsakarake ba shakka kai abin da baka shakka kan shi fa inna sidqa tumanina ita gaskiya abu ne cikin nutsuwa babu shakka kanta gaskiya a cikin nutsuwa kake tabbas baka kanta amma yace wal kadhiba riba ƙarya ce take da ake da cikin da faso ma aji take da mana samun hukunta ko shakka kanta وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة في قصة مع في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والسلك والعفاف والسلع متفقون عليه wannan hadisi ne dogon na kissa Abu Sufyan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Hudaybiya ya aika ma shugabannin duniya dan bayan ya samu sulhu da Qurayshawa yakin cikin gida ya kan daga an sa sulhu da huduna ya samu damar a wannan shekara aikawa shugabannin duniya ya raka kisara makawiki suka da duniya rika ga takarda ta kira zuwa ga Allah a wannan takarda wadda ta je akwai ta hirakal hirakalu ta hirakalu shi ganin malami ne a wancan zamani kuma shugaba ne komanda kin yaƙi ne malamin addini ne shugaba ne imam ne na addini kuma shugaba ne na yaƙi takarda ta same shi na asali mutasilin ita kan lalata maratai ka gashi an ce mai muhammadu rasulullah ila azimin rum ga takarda daga muhammad salama zuwa ga shugaban rum asalin tasilin ka musulunta ka samu lafiya kuma yi tukar da alagamar alagaba ka lalata da mulki biyu wancan da kai da nuna kuma an ka kiya dukkan zunubin al'ummar ka kanka to wani takarda da hiraka da samu ya nemi in aka samu lokacin na aikatarin ya zo ƙasar sham ya zo betul makadis don godiya ga allah da ya ba shi cin a wani shekara ya ci yakin farisa ya kare ya lalata farisa ya zo godiya ta allah a betul makadis sai ce idan aka samu wasu wanda suke da alaƙa da mai wannan takarda ya nufi na muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka samu a iya san gamuwa da su zai musu su tambayoyi sake ka tare a wani lokaci a nan sallallahu alaihi wasallam ya ga lokacin abu sufiyan ya yi je sham da tawaga dama shi marubu ne na ƙorashawa ya tafi iya dawowa wanda ya san sham tana arewacin madina to madina karkara ce wannan karkara ce ta kenan ya biyu ta madina kenan da ya je sham hanyar shi zai biyu ta madina to kayan zo madina a can shamkin da ya biyu kudus daidai da zakin yake sai aka kamu aka zo da shi aka zo da shi hada ta ta hiraka hiraka aka ce mai ga mutanen waɗannan wannan mutumin da ya kuma wannan takarda Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzala ya kama shi yace to ku zo da abu sufiyan da ɗan tawagar shi ce ku zo gaba ku zamna amma ku ku tsaya a bayan shi zame wasu tambayoyi in ya mun ƙarya ku mun ishara domin su shi da musu suna iya suna bayan shi iya gaba kenan ƙarya wani ne ishara wanda ba haka ba ne ba ita amma shi iya gaban shi su suna bayan shi kenan in ya mun ƙarya ku mun gwada mu ƙarya ce abu sufiyan a gaba ai ya mai annabi tambaye yawa abu sufiyan shi halakar yawa abu sufiyan tambayoyi da yawa na matsayin muhammad dan talaka ne a ba dan talaka ne ba ba na maraya ne ba dan manya bane ba kaza kaza suwa masu bin shi talakawa ne ko manyan gari na magana da bi don abubuwan da a cikin abin da ke abu da dai na muhimmin a cikin sojoji biyu a takaice da kenan wannan tambayoyi da yake ma abu sufiyan na maganar masu bin suna karuwa ko raguwa suke na suna huta sun sha wahala duk wannan iya wata mai jarabawa da ƙarya ya ce a wanda da musu gane da abin da ke gaskiya wani illa wanda mai tambi a wurin da ya ce so ya ƙarya shi ma ce ya yi tsoron ka a samu tarihin ƙarya a rayuwar shi inda ce har ya gadir yana yaudara cinnanin ɗan sauko 'yar magana a fakaice eh to mu dai mun yanzu a zakwata mun sulhu da su mun san ba abin da yayi a bayana ko yayi da ko bai zara ba na kaga sani bai yace shi dai za abin da bane ba yace ta amma dai babu shaida ya yau zara da yace magana ya kun me kun tabbatar ba shi da ƙarya yace a a ko soya kana cikin bidiyo wa da ke mai yace na maka tambaya akan cewa dan talaka ne ko dan sarki ne kace dan talaka ne ya ce inda ka ce mutum sarki ne sai ce ɗane da yake neman gadon babuci to kenan ba ɗan sarki ne na ma tambaya wannan abin da yake wani wani ya tafsirin wannan magana a cikin ku kace a ya ce da sai in ce iyawar kwaikwayo ne shi ma yake yi na ma tambaya shin yana ƙarya kace a ku tabbata da ba shi ta ƙarya ba ya ce to ya za a yi mutumin da bai wa mutum karya ba zai ma Allah karya? ya yake mai hujja kun ce mutum mutum karya ba to ce mutumin da bai wa mutum karya zai ma Allah karya ce Allah ya koshi a cikin dai yana tambayoyi to yanzu a nan da muna magana nan za mu kama shiga can a cikin tambayoyi da ya mai ya ce fa ma za ya amurku kenan nan jirakan nake ma kusa tambaya a wannan hada a wannan wuri to menene umarnin me yake mu sai abu sufyan nake cewa he nake ce mishi don labari ne ya wakana abu sufyan yana gidan kafirci kayan musulunta yanzu kuma ya musulunta yake don abin da aka yi a gaban shi a gaban hiraka ya ce kunta sai na ce mishi abu sufyan ne ke labari sai na ce ma hiraka muhammad yana mana iya ce mana ibudullah wahdahu la sharika la tushriku bi shay'a iya ce ma iya ce mana ku bauta ta mu Allah shi kadai kan mu ga mu Allah da ku waturku ma yaqulu abakum ku bar abin da uwayen ku ke wadi na jahiliya ku bar wa ya'muruna bi salat yana mana umarnin yin sallah wasidiki iya mana umarnin yin gaskiya wal afafa iya wani umarnin kame kai wasila iya wani umarnin sadar da zumunta na kawo mu a ciki tunan da aka cana ya kawo maganar kalma karuwa ya kalma wasidin annabi gidan iya umarnin yin gaskiya tun farkon lamba shi ne ne karuwa ya wani sai an sa al'abi thabit ko ci abu sa'id ko abul walid salim ibn hunayf سالم بن حنيف البدري رضي الله عنه كيتشيوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم سالم بن عنيف كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من سأل الله تعالى الشهادة بصدق دون ديرك الله الله باش شهادة كن بقى بقى بقى إياه واتادي جسكي الله كاو دليل سام شهادة سكي الدين من الله إن دي حياتك وانا أدادة جسكي إنت أنا مغانا جسكي الله كان نسيكم ما تنسي شكا دون ديرك الله سام شهادة جسكي تو الله بلغه منازل الشهداء Allah zai kai wannan bawa matsayin shahidai wa in mata ala firashi ko ya mutu kan cewa shi dan da gaske ki ba sai jiran ko ta kwana Shi ne. wannan mani abu ne tsakanin bawa da Allah Allah ya san hakikanin abin da ke zuciyarka wanda wannan dai san abin da shaka sai magana kenan to wannan shi ne wannan ruwaya ta muhimmancin gaskiya wanda ana neman kullum mutum ya zamanto da abin da zai ba a baka bane ba ya zamanto ya dira zuci tabbas akwai daraja a wajen Allah da yake baka ko da baka samu wancan abin ba kasa yin shi to wannan baiwa ce ta Allah fadar Allah dalilin gaskiyarka sai zaka mutsa shi wannan ruwa cikin musu الخامس سي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجر خامسه كذا كلام دي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه مدن yake ce wani cikin annabawan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ya ce wa mutanen shi nan da za a huta ne zuwa yaƙi ana fita ya tabbata a hanyar hanyar ruwaya sun kawo a yaron musa wanda ishar da yusha wanda ya musa da salam kun san lokacin annan musa da salam Allah ya tsallakar da musa da fir'auna ka yi tsallakar da musa da harun daga hannun fir'auna ai Allah ya dulmiyar da fir'auna a cikin ruwa musa alaihissalam duk abin da aka ta yi da su da ƙaruruwa da aka ta yi don abin da aka ta yi ban tsallake ruwa musa ya tsallake ruwa ya shiga gari ba na baitul maqdis sun shiga cikin ɗimuwa da Allah ya rubuta musu dalilin kin shiga su yaƙi mutanen areha kuma ta baitul maqdis sun tsorata sun kimi umarnin Allah Allah ka ta Yahudawa sun kimi umarnin Allah na zuwa su yaƙi a cikin garin sun gawo abubuwa da yana tsoro bisa iya shiga su kurin bayan Allah ba su kuma shiga garin to da Allah ya Allah ce ya buga musu ɗimo ta shekara arba'in a je a dawo a wani ana yawo dai a nan cikin daji tsara suka yi ta yi duk wani babban mutum da Musa da Harun duk wani tijo sai dai mutu mu ana rayuwa ana rayuwa kan cikin daji a je a dawo a wani ana je a dawo an kasa shiga garin ba su shiga gari ba musa da hau duk wani matsalolin tijiyar su kara ɗanwa musa a nayar su shi wata mutane ka cewa sahabbai musa alaihissalam ya rasu gab da baitul makadis ya ce bai wuce ba harbin kibiya ɗaya da kun kibiya bai ce inda ina wurin da na gwada muku daidai kabarin musa daidai wani birji ja annan musa aka bin ga su ga garin malamin musa a nairis harun a nairis dolatin to yanzu allah ya ɗauke wannan ɗimuwa lokacin shiga ya yi amma a jagorancin wani ba musa ba hannu shi ne shi wani wani annabin na banu sarai shi ne yanzu kenan aka shirya kuma shiga wannan garin da sunan jihadi da sabi Allah ne da abu ya gyaru lokacin da tijawan masu tsoro gaza sun gusa da babu su ya matasa kuma Allah ka imani dai haka ba mai kauya zuwa jihadi a cikin garin to lokacin da zai shiga garin da zai tattali shiga ya abdul maqdis shine wannan abin yawa kana su anan za zama gari kar bai ma zama zama gari amma kakara ki ba shiga babban gari ba shine da muke labarin cewa ghaza nabiyyun min al-anbiya salawatullahi wa salamu alaihi ɗaya daga cikin annabawa da cikin annabawan Allah ya yi yaƙi tsira da mutane su tabbata gare shi sai ke cewa da zai ta yi la yattaba'ani la yattaba'ani la yattaba'ani rajulu malaka bidil mar'ati wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha wa la ahad bana buyutan lam yarfa'a suqufaha wa la ahad ishtara ghanaman aw khalifat وهو ينتظر أولادها yace yau kamar za a tashi wannan huta da zami wannan shiga garin wannan yakin yace la yatba'anni rajul malaka bi jama'a duk mutumin da ya kulla arni shi malaka bi jama'a ne malaka bi ta'al mata kamar haja mace bukatar mace ma'ana duk mutumin da an kulla mai arni وهو يريد أن يبني بها أن يأمي ذاك أمريا ذاك يتش hankalin ainihi yana wajen amarya ya ce iya san wuyuri da an yabi biya walamma yabi biya bai kai ga amaryar ba ya ke tashi tukai biyu duk mutumin da an gole an gobe shiga ake amarya ba kula da kai biyu ya ga amarya shi wala ahadun bana biyutan lan yarfa asqufa haka duk mutumin da ya gina daki an yi bila an yi daki ba ri ba iya so zai ri ya ya tashi an haka da shi yake ri daki ko kina raba hankali yace shi ma bai bina duk mutumin da ya daga daki iya so ri bai ri ba shi ma bai bina wala ahad ishtara ghanaman aw khalifat wawo yantaziru auladaha haka mutumin da ya sayi ƙananan dabbobi ko taguwa halifa ta halifa halifa taguwa mai ciki kenan in ma ƙaramar dabba ko ban dabba kana jira ta aihu kasa ta gaba ta ce ma shi ma mai irin wannan jiran aihuwa baya bina kenan ya ware mutane kala uku ango da amarya ba a kwanta ba mai ɗaki ya tada ni bai riye ba da wanda yake da dabbobi isra da kuda iya jiran sa ayo wannan hukun ba madina cikin su domin akwai raba hankali ana so a ta sakkur gaban da kai ka sakkur a je ko a dawo ko ka a dawo to wannan annabin faqada ya je yake fadana min al-qarya min fadana min al-qarya ya zo gab da shiga tsarin garin ya zo daidai salatul asar au qariban minha min zalik lafar tai fa qala lishams innaki ma'muratun wa ana ma'mur Allah muhaddisha alaina kirana kina bin Allah mana bin wannan Allah Allah ka rike mana zaki musu a rike musu tahiyar rana kar ta fada me annan dalili alal kitab yahudawa misalan haka suke duk da yahudawa suka yi abin abu su yahudawa ladi saro ladi ne su yahudawa su ne sallar su to ya yi kora ya yi fatattaka gam in rana ta wada su ba sa yaƙi su kenan shi ne matsalar ya yi kora zai ce yaƙi in ranar ta wada ba ida ba yaƙi ya kwana shi kuma ya fi ina ka kaba ya kakaɓe ya shiga garin shi ne ke roƙon allah kada mai tahiyar rana don kanta wada abin yawa kana ranar juma'a don za ku zuwa ruwa su kawo abin ranar juma'a ne abin yawa kana ran juma'a idan rana ta wada an shiga garin su mashi kare ta musulunci duk kowace rana daranta ake harawa kahimunta dizarbin rana ladi ce litinin ce talata ce laraba ce alhamis ne juma'a na subdu ne kowace rana ka ɗauka da rana kaza to sai an yi daranta tukun ake wuninta yanzu yau ga mudan laraba to sai muna daren alhamis alhamis shi ce zama cikin daren alhamis misali kowa ya sani aka ce daren juma'a idan daren juma'a za ka nisa ta daren duk sauran barki maka ne daidai ake farawa a yi daga ranar ta hawa da laraba laraba ta wuce ta kare laraba da zumin shiga kuma za ka rusa za ka rusa da yanzu misali muna cikin shi a ko ranar tana haɗawa sai ga wata ya tsaya yanzu a ramadan mijin kwashi a bana ramadan haka muna ramadan ranar ta haɗa ya ga wata na shawar a ramadan muke ba shawar muke shawar muke haka da ƙa'ida kenan dare ake wara to shi wani annabin kenan iya gudun rana ta hada abu kuma sabu sai rike ce allah rana ke kina muna bin manu allah allah ka rike masa hirka ya ce fahimtar allah ya rike ta rana kuma shi ma atarwa nan sai yake cewa babu wani annabi da aka rike mai ta yin rana ya kawo labarin albatarwa sosai bukari ba annabin da aka rike ma ta yin rana a duniya kaf an ba shi ba akwai labari wanda bai inganta ba cewa nan sallallahu alaihi wasallam a handa ko a haibar iyakan cin sai da na ali rana ta fada maza da ya halka rana ta hada ba a sanar da asar ba sai da ce annabi ce me yasa baka tada ce a ya rasulullah ina gudun kana barci in tada ka annabi ya ce ai ni an ruba rana rana ta dawo ta yi ba baya shi ne hawan da ke jami'in waka yake cewa wa qad aqbalat nahwa al-ghurubi fa adbarat kasin ne sun me zai wannan shaida da nakita ya cikin waki da ke wai rana hatta yi wajen wadawa me me fada barat ya je baya baya baya wannan bai nan da ba bai tsinanci ba za ta yi tunani bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallo duk ba tabbata ba gaskiya gaskiya magana da ma annabi magana yawanci ya makara barci suka habi da rike ma iya kallon ta ba ya bari asar ya bar annabi wajen kada ya barci kyale shi wajen ta wata da mun kisa hatta ruwa ya bata inganci gaskiya hatta ruwa ya ka ruwa cikin da'ifa hadisin bai da inganci akwai labarin ma bai da inganci ne to annabi ya tabbata annabi ya ce babu annabin da aka wanke marana an ba wannan annabin ba kuma abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ta fada ana abin hasab aiki yayi zai rana aka ta wada annabi bai ba alzama ka bai ba al'adar bai maka raba ba Allah sai da wuce gaba daya manzo Allah yayin can rana dare ya shiga aka tuna ashe ba ba lasan in ce subhanallah ta sun saka tar da mu ta Allah ta kabarin ta wuta ta sun saka tar da mu ga sallah sallah man daukakiya sallah mai daraja salatul asr sai da ba rana ayi ta hada annabi ba rana ka biyo ba annabi ko tashi aka aka yi sallah al'asr ko aka yi magriba insha ba rana ka fito abinda tabbata ruwa ya tantata ba ba mu rana ba dan shi mai barci in ya barci barci doke shi ko ya mutu ya mance annabi ce lokacin duk mace mace mai ce man nama an ka kauna siya farsa ne da zakara haka ne kaida ce duk wanda ya mance sallah ko barci doke shi he halka bai lai kudi a wajen Allah lokacin da ya halka shine lokacin shi eh shi lokacin ko kun bai lai ba kenan ba wani wannan ne bai ce kaza a mi rana haka wani shi abin da tabbata annabi ya sallah bayan fada rana ya yi asar ya yi magarba bayan ta fada ba mai zo rana ba shi dai zai wani annabin hubisat an rike mai wannan tahiyya ta rana ta fada rana hatta fataha Allahu alai har Allah ba shi dama fatattaka Allah ba shi budi na cin wannan gari kenan ya ci yaki guri bukata ta biya an karya abokan gaba to zume wa kana fa jama'a al-ghanaim ya tattara ganima da yashi a wajen yaki ta bukan gaba faja'at faja'at an-nar lita'kulaha falam tat'amaha kayan kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa shi annabi annabi sai ya mushi biyar ba balle ya tattara ganima da ba annabi sai kullun cikin gudu har ya dare Allah dauke shi nan bisa bai tabbata yaki kowa ba babu yaki a cikin me yaki ba nabi ko so daya da haka kenan sauran annaba da aka yi ta yi in aka zo aka yi sai a tara gani mori guda ana kallo daga saman wuta ta zo shu ana kallo daga saman ta zo duk abin da aka tara na ganima azurwa ce zinari koma me guda ta kuna su gaba daya na kallo shi ne alama Allah ka baki kuma Allah ba dukiya bai yake so su masari ba dukiya bai yake so kurin Allah ne ta aiki haini kurin za a tsaye da addinin Allah to ya kare yaki ya tara ganima ana jiran wuta ta wuta kona wuta ta ta shu kurin da taɓa kaya ba abin da ya kone akwai magana ke shi ne ya ce fajama alghanaim ya tara ganima ko ganimomi faja'atun na da ta kula ya wuta ta zo da ta don ta cinye wannan kaya falon ta ta'ama ya ga wuta ba ta cinye wannan kaya faƙal an annabi sai ya ce musu inna fikum gulula a cikinku akwai ƙwange akwai sata wani ya sata kayan jama'a ba a ba su ba wani ya kungi ya ja wani ya koye wani abu kinan shi yasa akwai abin da bai ciki ba a maido ba sa wuta ta koma falmi bayani min kulli qabilatin rajul za su kasan su akwai kabilanci duk taron su gida goma sha biyu wannan kowane an san fami kaza fami kaza an san gidan kowane gida san gidan kowa yace yanzu abin da za a iya su gano barawon wanda ya sata sai ce kowace kabila ta zo mu yi mubaya a gaisa nake mubaya kowane kabila kowane kabila mutum guda cikin ku ce kabila ku kuma mutum guda ku gida ta wani gidan wani kuma mutum guda sai su mutum guda sai su gaisa sai mu mubaya shikenan yace ana wani kabila ta zo falallikan yadu rajulun biyadi a cikin kabilun wata kabila da ta zo sai hannun mutum guda cikin agaza hannun ya rike dab ya kisince ya tabo hannun ya rike hannun sai rike ta hannun annabi kenan anan faqad fikum al-ghulul kenan an gano an ware kabilar da barawon yake ciki ga ɗan ƙwangiyar a cikin ƙabilar zuwa ne tunan kenan an waye ƙabila ko sai ta yi faltu bayi ne ƙabila tuka ya ce ya ce mekita ya ce faƙaɗa fi kuma gudun faltu bayi ne ƙabila tuka falar ƙasar da rajulai ne a salata da yadi yanzu kenan wannan cikin ƙabilar da aka samu da hannu ya rike ya ce to ƙabilarka ita za ta mahu kenan kowa ya zo tun da a cikin ku ɓarawon ki ƙabilar gaba ɗaya kam kowa sai ya zo mun baya a cikin ƙabilar za a ware falalika ya da rajulai ne a wutalata biyar ne sai a cikin ƙabilar hannun mutum biyu ne ko uku ne dai suka sake likewa a hannun wannan annabi sai da kunan tabbas fi kumul gulul barawan kune a cikin barawan kiyar kabila kai da anan aka bincike duk na san san zuwa ne ne da aka binciko kayan wannan kabila sai fa ja'u bi ra'asin mithl ra'as baqaratin min al'am wannan ne ka kawo sai gashi an samu kan kansa na zinariya sawa kanka za ka hasu kenan nan sai na ado gaskiya ka kasa kuri ne Allah gade ko ga kuri zan gari a kan ya ya kare a zuciya kare shi ne kasa kuri ya boye ya boye cikin kaya ya ce sai gashi an zo da kansa kansa na zinariya ga shi kurin a cikin ɗabi'a shi kenan aka zo da kansa na zinariya fawadaha aka tsora wannan kan zinariya na sa a saman wannan sauran ganima faja'atin naru fa'akalataha wuta tana zauwa ta kona kayan gaba daya ko muke ne yanzu wannan da haka aka ma sauran annabawa sai mazala salo ke cewa falam ta hillal ghanaimu li ahadin qablana annabi ce babu al'ummar da aka halitta maganima kahin duk al'ummomi babu wanda ya lalatin ganima asar ba a ci kurin kone rata summa ahallallahu lana al-ghanaim mu daga baya mu wani al'umma sai Allah ya halitta mana ganimomi ko ganima لما راى ضعفنا وعجزنا فاعلها لنا فاعلها لنا الا يرون da bukatar mu game da dukiya sai aka hada ta mana ganima mu yan baya amma harko ganima ba mu cinta wannan shine nan menene zamu ga mas'alar munafici kuma da maganar ana san da'awar da mutum ne da gaske kaga nan me ya asal magana da ya kawo magana mutane uku da ya ware haka nan ba a san aka ca rabi da rabi za a kurin a san shi da kuma mai kurin ka yi shi da gaske neman wannan masu da gaske ne ya sa ya ce duk wannan ba sa nan shi wannan shi ne suke cewa asalin da su za ka ga da aka ca su aka ɗauki soji sai hukuma ta ce duk wanda ba bakkayin arme sai ka shekara kaza a cikin sojoji mara aini wanda bai bar da gida bai bar kitin lokomi ba ya tankara mutuwa amma wanda ya bar suwa ne su wanta suwa ne da matar shi da waye da waye iya tuna su amma na dan bai ko a gidan nan bai ko a gidan nan shi kadai bai kula da ba karfe ta suka ja kula a samu mai yawa da basu da sai wannan dai shi ne sai asadis makaifin manzan sai wannan dan ya sanawa عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا موهقت بركة بيعهما متفق عليه hakim bin nizam ke bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albay'an bil khiyar ma lam tafarraqa me sai da me saidawa suna da zabi matuƙa ba su rabu ba nan menene wata ƙa'ida ce ta shari'a ka sai kayana na saida maka to ni mai kaya ina da dama ko na ce na sai da maka kuma ka saya kabon kudin ga kudi a hannuna har ma na sa aljihu ko kuma sai da shi ka baka da shi ka baka da shi gaba shi ka yi takarda ka rubuta na sai da ma jika kaza naira dubu kaza ko sifa kaza na ba ka takarda kabon kudi na sa a kira ko a shi ne ku ya kullu ko to amma wannan abun ko da an yi haka matuƙa ina cikin shagonka ina kantinka ba mu rabu ba sai na ga kai wannan kaya na in sai da har gaskiya na faɗi kusa ko an ce kaya na shi alheri na wasu tuntun na ce mara da ko ka ba na kaya na sakon ayo ai mai da shi ka ka bar shi an kare shi a matuƙa kuna tare a shari'a musulunci dole ne dole mai in kuma shi mai kayan mai sai ne ya saya ka ba shi kayan ka ba shi da shi an kare bai wuta ba ya ce ka a wannan kudi na bukata wannan kudin gaskiya ka ta ba sai nan kayan na yana bazar shi ka bukata kudi mana kai ba na kudi na bai da mai ce ana baka da shi na na sa kyar a dole ka wudu da kyar gaba ne wannan shi ne ka'ida kiran wa kan haka ko da wani abu na zamani iya wata abin zamani ya ce ga doya to an kayan ka zalunci idan mutum ya sai kaya a wajenka don ka mai da shi ka ba shi kaya ka ce banka amsa ka ci haƙi da mana ba gana kenan ka zalunci dole ka mai da mai kamishi dole ka ba shi kudin shi kai kuma mai saye ne ya ce ya wasa baka ce ka bari shi na ƙari na ba kudi ka amsa dole ka mai da shi wannan ƙa'ida ce ta shari'a an ba kowanne haƙƙi albayyan bil khiyar malan farqa mataka ba tarba ba iyawa ba kanti bane ba gama muka an yan kasuwa ake kaso misali kasuwa ko ta dabbobi ko a cikin kasuwa ka zo kayan ka kai kamar muna ciniki ko a kan titi inda ba ta buƙa ba rabu ba kamar ba ba ka baya ba sai na wasa kun sai rike kaman kuɗi na ko ni sai rike dan wunshi yace na wasa kun ba mi ta biyar da ba kan kaida an ba kowa haƙƙi shi na ta abdullahi bin umar nan buga ciniki in cinikin ya mishi sai da bada kwarau ya tsalabe ta shi ya zai tsalabe ba da kwarau ba ƙari shi ke a takaice da ke nan wani shi ne ƙa'idar masu ciniki guda biyu mai saye da mai saidawa suna da alkhiyar suna da zaɓi malamin ta farka matuƙa ba su rabu ba ya ce to nan magana ta mai saye da mai saidawa ya ce fa'in sadaka wa bayyana na shi zai karuwa a wurin idan mai saye da mai saidawa suka yi gaskiya suka bayyanar da gaskiyar hajjinsu za a ciniki ba da kudi ba da kaya ba da ciniki kaya da kaya ka ba na wannan baka nan a wasa ba da baka manda ka ba na kuma mota ta misali mai jabar in baka mota ta misali kamar taka ko in baka inji naka motar ka ko in baka wani abu nawa ka ban naka ko dabba taka ban taka da ana yi a yi jabar a yi masanya to idan suka yi gaskiya suka bayyana da hakikanin hada da wannan dabba ta Allah ke ya ce kaza kaza kaza ce babu yaudara a ciki suka bayyana da gaskiyar kayan suka yi gaskiya ba yaudara kuma suka bayyana da matsayin ko kimar kayan burika lahuma fi bai'ihima Allah zai albarka kan kasuwarsu Allah zai ma kowa albarka cikin abin da ya siya ko saida amma wa in katama mai saye da mai saidawa sai suka ɓoye kowa ya ɓoye gaskiyar akwai aibu a cikin halin shi ko a cikin kudin shi akwai wani aibu sai suka ɓoye to wannan wa kada ba suka ɓoye suka yi ƙarya ka faɗa abin da ba shi ba ka ba kayan daraja da ba shi da ita ka zuga shi da tallan ɗan tallan matsaryata suka yi ƙarya suka zuga kayan ba haka me yake muhiqat barakatu ba'ima to za a tauye albarkar kasuwanci ko ka sai da ka ci riba ba ta albarka na shine ka ruwayar yin gaskiya ko cikin mu'amala yin gaskiya iya sa albarka ta kasuwa ta abin hannu kuma yin gaskiya iya tauye albarka shi ne wannan ruwaya kuma mun zo ƙarshen wancan babi Allah ka yi musa ta sama ka yi mace da zai ta sama azumi ne na insha Allah ta sama da baiwa ya karatu ba ka ta ta sama karatun daga juma'a ina gani karatun daga juma'a da shi kenan kuma insha Allah ana sanar da yan uwa akwai buɗe masallaci don juma'a sabon masallaci da markaz babban masallacin ya yi wannan girma ya yi wannan girma nan ya gabasin university kuma ce arewa masu gaba cikin kankin kan nagar dubiken can masallaci ne kere na juma'a ne ran juma'a eh ran juma'a za mu ji insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته